malam ce fasali na gaba mawqiful a'immatul islamiyya ko mawqiful ummatul islamiyya min al-mubtadi'a matsayin al'umma ta musulunci game da 'yan bid'a wa manhaju ahli sunnati wal jama'a fi raddi alaihim da kuma manhajin ahli sunna wal jama'a a wurin yin raddi akan 'yan bid'a wanga fasalin kenan zai bayanin menene matakin da al'umman musulmi suka ɗauka game da 'yan bid'a sannan menene manhajin su da tsarin su wurin yin raddi da mai da martani ga 'yan bid'a na farko mawqifu ahli sunnati wal jama'a min al mubtadi'a matsayin ahli sunna wal jama'a daga 'yan bid'a ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة ما لجي أهل السنة والجماعة بس قشي بكل ذاك قصنا يرجي دميد مرتني أكان انبدع باسا ينشرو سكالي أكان انبدع باب abin da ya kawo yaduwar bid'a a doron kasa sai lokacin da malamai suke yin shiru bid'a na yaduwa shi yasa ahlus sunna na gaske ba su yin shiru idan bid'a na yaduwa sai sun maganta sai sun hana sai sun yi tsawa da irin abin da Allah ya ba su na karatu da ilimi wa yunkiruna alaihim kuma sukan yi inkari akan yan bid'a yunkiruna alaihim bid'ahum sukan yi inkari akan su dangane da bid'o'in da suke dangane da bid'o'in da suke yi wa yamna'unahum min muzawalatiha kuma suna hana yan bid'a yaɗa bid'ancin da suke yi ta hanyar yada karatu ta hanyar yin raddi a kansu sai su hana musu damar yada bid'o'insu wa ilayka namazij min zalika malaci ga maka wasu surori kadan da za su nuna maka menene matsayin ahlus sunna tinda da yanzu game da yan bid'a da kuma bid'a da kanta na farko an ummi darda an karbo wannan hadisin daga ummi darda ko wannan atharin daga ummi darda qalat take cewa دخل علي أبو الدرداء مغضبا تتشي أبو الدرداء ياشقو أولنا ينا فساجي فقلت له سينتي دشي مالك مي كدا مكاني مي يفسات الدكي قال سيتشي دئتا والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا ya ce wallahi ba wani abin da na sani cikin wagga al'umma game da al'amarin annabi Muhammad sai dai cewa kawai suna yin sallah gaba ɗayansu. bi ma'ana babu abin da ya saura na addini ingantacce a cikin rayuwarsu sai sallah da cikin jama'a komai sun kawo bako sun sa bid'a a ciki wanda ke nuna kaga inkari ne ke yi ga 'yan bid'a da aikin da suke yi kuma ga yanayin shi yana fusace wanda ke nuna cewa dole ne musulmi su yi fushi su nuna damusa da baciransu akan abin da 'yan bid'a suke aikata na bid'o'i ba wai ka tallafa musu za ka samu yanzu musulmi wasu rubabu daga cikin su ma idan wasu na maulidin su ko bid'a zai iya taimaka musu ma ta hanyar kawo ruwan sha wani ya ba su wutan nefa wani ya ba su kujerun zama wai makwabta ne me makwabta ba ka taimaka musu cikin abin da yake biyayya ne ga addini ba sai bid'a inkari ya kamata ka musu ka musu musu duk abin da ba wannan ba kyautata musu kwada musu akwai fili akwai yalwa ka taimaka musu cikin duk abin da Allah ya shar'anta a yi shi amma ba bid'a in ma makwabcinka ne ko danginka ne kana ganin cewa zai fusata idan kai haka ka fata wane kai ka taɓa samun matsala don cikin rayuwa cikin abin da bai saba ma Allah da manzon shi ba ka taɓa ganin na maka kaza cikin abin da ba kaza ba to ka sani wannan doka ce ta addini dole in saba maka matuka Allah ya ce ka ai amma banda wannan zaka ga cikin komai ina kyautata maka wannan zai sa ka kubuta game da mutanen da suke tirsa saka wurin aikata bid'a ko da iyayen ka ne abu bid'a ne kace iyaye kuna da haƙƙi na iyaye ne Allah ya ce a muku biyayya amma banda in kun saba mishi na muku kaza na muku kaza na muku cikin abin da yake addini ya ce ai amma nan addini ya ce kar ai shi yasa ku yi hakuri ba sai ba shikenan kawai idan sun fi karfin ka sun yi wannan su suka yi kayansu amma kai karka taimaka wurin a aikata fushi ya kamata kai ka nuna damuwa ko wurin aikata abin da bai dace kaga wannan sahabin da ya zo ga yadda ya ce a fasace shigo ya ce bai ga abin da ya saura ba cikin al'umman musulmi a yau na kirki wanda ba su gurɓata shi ba sai dai kawai sallah da suke ta jama'a gaba ɗaya amma duk sauran al'amurra sun shigar da bakin abubuwan da ba su da alaƙa da addini wannan da kenan fa a yanzu iya isko mana inda a yanzu zamanin mu ne me zai yi saura wanda ba a gurbata shi ba ka gaya mini sallan mu bid'o'i nau tun daga alwalan mu har zuwa sallan mu bid'o'i nau ke da ko cikin sallah yau suna da yawa Allah kare kaga ya musu musoyi inkari kuma ya nuna illa abin abu na biyu dalili na biyu da ke nuna matakin ahlus sunna game da yan bid'a an umar ibn an amr ibn yahya qala hadisin amr dan yahya ke cewa sami'tu abi yuhaddithu an abi naji babana yana bada labari daga baban shi qala yake cewa kunna najlisu ala babi abdullahi ibn mas'ud lalle mun kasance muna zama akan kofa abdullahi ibn mas'ud qabla salatil ghada fa'iza kharaja mashaina ma'ahu ilal masjid idan ya fito sai mutai tare da shi har masallaci faja ana abu musal ash'ari sai abu musal ash'ari ya zo wurinmu faƙala sai ya ce a kharaja alaikum abu abdurrahman ba'ad shin wai har yanzu abu abdurrahman bai fito ba kunna sai muka ce da shi la e bai fito ba fajalasa ma'ana hatta kharaja sai ya zamna tare da mu har sai da ya fito falamma faraja lokacin da ya fito kumna ilaihi jami'an sai muka tashi gaba ɗaya mu wurin shi faqala sai ya ce ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman inni ra'aytu fil masjidi anifan amran ankartuhu lalle na ga wani abu dazu dazun nan na ga wani al'amari a cikin masallacin da nayi inkarin abu na musan nayi musan shi a zuciyata nayi inkarin shi kaga me yace yayi mi ya yi inkarin shi wanda kaga bid'a musanta ake inkarin ta ake ya ce yanzu yanzu nan na wani abu ya faru a cikin masallaci wani al'amari ya faru da na musa shi na yi inkarin shi walam ara ya ce amma ban ga komai ba walhamdulillah illa khairan sai alkhair qala sai ce wa ma huwa sai ce mishi menene wannan abin da ka gani ba ni labarin shi qala sai ce da shi in ishta fasatarau idan har ka rayu to za ka ga wannan abin ya faru gabanka ƙala sai ya ce da shi ra'aitu fil masjidi qauman lalle na ga wasu mutane a masallaci hilaqan julusan sun yi halka halka suna zamne an yi da'ira da'ira kenan ya isko a cikin masallaci gurub gurub na mutane sun yi da'ira da'ira a cikin masallaci yantaziruna as-sala suna jiran lokacin sallah ya yi sallah fa fi kulli halaqatin rajul ya ce a cikin kowace halaka akwai mutum ɗaya wa fi aidihim hasa a cikin hannayensu suna rike da tsakon kwani tsakuwa fayuhallilu na mi'a a fayukabbiru na mi'a sai su yi Allahu akbar su ɗari suna rike da tsakuwa suna kilga Allahu akbar ta tare suna yi wa fayakulu sai wannan namijin ya ce da su hallilu mi'a ku ce la ilaha illallah ɗari sai su rika ƙilga da wannan duwatsun la ilaha illallah la ilaha illallah sai su so ɗaya fayakulu sai ya ce da su wannan mutunan sabbihu mi'a ku ce subhanallah su ɗari sai su ta subhanallah subhanallah har su so ɗari fa yusabbihu na mi'a sai su subhanallah su ɗari qala fa ma za qulta lahu sai ya ce da shi to me kace musu da ka isko suna wannan aikin faƙala sai ce ma kultu lahum shay'an ban ce musu komi ba intizara ra'ayik ina jiran menene ra'ayinka me zaka ce game da su aw intizara amrak ko ko ina jiran al'amarinka me wani umarni zaka yi game da al'amarin su qala sai ce afala amartahum afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim shin baka fore su ba su kilga zanubansu dan mi baka ce ba maimakon su rika kilga wannan tasbihata da suke yi da la ilaha illallah da Allahu akbar dan mi su kilga zanuban da suke aikata ai haka ya kamata ka ce musu yace zamintu lahum alla yadhi'a min hasanatihim shay'a ni kuma na musu garantin ba wani abin da zai bace daga cikin kyawun al'amura da suka yi bi ma'ana bakan magana ce ga lokacin da ka gansu sana yace sai ka ce da su ku kilga zanubanku saboda ina muku garantin cewa aikanku na alkhairi babu wani wanda zai bace wanda kuka yi na Allah subhanahu wataala duk abin da kuka yi Allah ya sani ya san adadin zai ba ku lada gwargwadon niyyar ku da adadin da kuka yi abin da ya kamata ku rikilga zanuban ku da kuke aikatawa thumma madha wa madaina ma'ahu yace sannan muka tahi muku kuma muka tahi tare da shi hatta ata halaqa min tilka alhilaq ya ce ba mu gushe ba sai da muka zo a cikin wannan ƙungiyar daga cikin ƙungiyoyin nan da suke wannan abin a cikin masallaci fa waqafa alaiha sai ya tsaye akan wannan wannan da'ira fa qala sai ya ce da su ma hadha alladhi arakum tasna'un menene nake ganin kuna aikatawa a yanzu nan wani irin aiki ne kuke yi ai kaga aikin da suke menene a zahiri alkhairi ne ko ku ce la ilaha illallah su dari la ilaha illallah sai su dari subhanallah su dari ku ce subhanahu ga Allahu akbar su dari suna sai ce me kuke aikatawa ne wani irin aiki ne kuke yi wannan fa'uddu sayyi'atikum sai ce yanzu ku kilga zanubanku fa ana dhaminun min alla yadhi'a min hasanatikum shay ina muku garantin cewa ba wani abin da zai bace daga cikin kyawun aikin da kuka aikata wa yahkum wai hakum ya ummata muhammad yace kai can ku ya ku al'umma annabi muhammad yana musu fada ne ma asra'a halakataku me ya gaugawa halakaku menene wanda yake da sauri irin halakaku ku haula'i ashabu haula'i ashabuhu mutawaffirun ga sahabban annabi nan da ransu wa hadhihi thiyabuhu lam tubla ga tufafin annabi nan basu tsufa ba ma wa aniyatuhu lam tuksar kwanonin shi da yake amfani da su basu kare ba ma ga sunan bai dade da barin duniya ba wallazi nafsi biyadihi bi ma'ana inkari yake musu yake musu musu sahabban annabi da ransu tufafin annabi suna nan ba su tsufa ba kwanonin shiga sanan ana ganin su har za ku kirkiro wani abin da annabi a zamanin shi bai yi ba bi ma'ana fada ne yake musu sai ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannun shi innakum la'ala millatin hiya ahada min millati muhammadin aw muftatihu baba balala yace na rantse da wanda raina ke hannun shi lalle ku dinnan kuna kan shiriyar da ta fi shiriyar annabi Muhammad ko kuma kun buɗe makanku ba wawa keke kofa ta halaka cikin binnan dole ku zama daya ko ya zamanto kuna kan shiriyar da ta fi shiriyar annabi Muhammad wanda ba zai taɓa yi ba ko ya zamanto kun buɗe makanku wata babbar kofa ta bata qalu sai suka da ce sai suka ce da shi wallahi ya aba abdurrahman mun rantse da Allah ya kai aba abdurrahman ma aradna illa alkhair wallahi ba mu nufaci komai ba cikin aikin da ka ga mana sai alkhairi alkhairi ne kawai muke nema ba wai mun yi bane da nufin wani abu daban qala sai ya ce wa kam muridin lil khairi lam yusibu nawa ne daga cikin mutane wanda yana son alkhairi amma ba zai same shi ba in kuna son alkhairi ku tsaya akan abin da annabi yayi dan me za ku kirkira wani abin da annabi bai yi ba kaga wannan zahirin nasiha daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutanen da isko kuma ga aikin da suke aikatawa wanda yau kana ga abubuwan da ke faruwa a yau kenan an bid'a sai ga suna aikata bid'a da sunan cewa alfazkin da suke amfani da su masu kyau sai ce eh ba muku inkari cewa masu kyau ne amma shin haka aka ce ku yi shine abin tambaya la ilaha illallah kuke zama kuna maimaita ta ku da yawa da tsari ɗaya da na gama ɗaya ku fara tare ku ƙare tare ku yi adadi ko ba adadi ma wa yasa ku ku yi akan wanga tsarin ba wai la ilaha illallah kin ba ta da kyau ba tana da kyau wane ne ya ba ku lasisin ku yi ta akan wanda tsara shin da annabi bai yi ba da sahabban shi kun yi shi shari'a ne kaga ba zai taɓa yi ba inda aikin alkhairi ne wallahi da ba ku riga sahabban annabi ba amma da kaga ba su yi ba to ba gaskiya bane ba ba wai la ilaha illallah ba ta da kyau bane wannan tsarin naku ne waye ba ku lasisin ku yi saboda da za a ba al'umma dama kowa ya kirkira abin da yake so da addini ya lalace me ya kawo sabani a cikin al'umma saboda kowa ya kirkira yake kowa abin da ya ga dama ne yake shi ya kawo sabani cikin al'umma da za a yi abin da yake wahayyaci a yi da al'umma sun haɗe da bu sararraba shi da za a bidiyoyin ma an sha bamban kowace jiha kowane gari kowace ƙasa da irin bidi'arsu an sha bamban inda addini ne ko inda gaskiya ne da an haɗe wuri guda ba a rarraba shi yasa kaga irin wannan ayyukan da yau 'yan bid'a suke yi cewa abubuwa ne masu kyau ko lafazza ne masu kyau ba za su sa su tsira ba ko su kubuta akan cewa bid'a ce suke aikata ko shakka babu bid'a ne bid'a ne a zo haɗu a haɗu a yi azkar a zo a haɗu a yi kaza a ɗuka tare aji tare bid'a ne bai dace ba bai kamata ba abinda ke daidai ku dakata daidai abinda Allah da mazan suka ce ku wannan shine zikiri amma sai su dauki ayoyin da suke cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira ya ku masu imani kwambaci kwambaci Allah ambato mai yawa sai ka ce Allah yayi haka ne yayi amfani da me yake cewa lafazi da ke nuna jama'a ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa sai suka ma ayoyin mummunan fahimta wanda inda haka ayoyin suke karantarwa da farkon da aka saukan ma'ayan nan yayi aiki da ita ya fahimce ta annabi ne da yayi haka da bai yi hakan ba ayat ba haka take nuna wa da haka take nuna da ya rage kuyi da sahabban annabi sarai ya kuyi saboda sun yi kowa fahimta addini kuma sun yi kowa aiki da shi da musibatu ba haka bane ba ba wai in ba kai wannan abun ba ke nuna baka zikiri da yawa sallah ma zikiri ne duk wanda ke sallah biyar a cikin yini bale in ya biyo su da nafilfili za ya kilga shi daga cikin masu yin zikiri da yawa tunda sallar zikiri ce kuma ta kunshi azkar masu yawa duk abin da annabi ya ce kai na ladibba daban-daban duka zikiri ne idan ka kiyasu za saka cikin masu yin zikiri ina fatan mun gane lokaci mun ja sosai abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba da assalamu alaikum warahmatullahi